بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن فار على نهجه وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin hikimarsa da amincewarsa Allah ya nuhe mu da haduwa wannan masallaci jami'i na hamsunna wal jama'a a wanda muna cikin karshen mu wadata a bakin cinakon wanda yau insha Allah muna ganin yau uku ga watan safar hijiriya dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan bakwai na miladiya in saha dubu ɗaya da ko dubu biyu da ashirin da biyar mun addu'a wannan masallaci don gabatar da daura wadda abdulmalik hamisu yake gabatarwa a cikin wannan gari wanda yana gabatar da su kamar cikin irin wannan lokaci wadda daurar tana kewayawa ba kwanne ba kawai zai yi wani daga nan a fada garin tawa tawa agadas agadas ana yi a koma marani ko ayi zangar haka dai yake wannan kokari yau an shekaru da allah ta baraka wata ala taimake shi da wannan basira ta kewayawa cikin ƙasashi a cikin garuruwansa don ya amfanar da ɗaliban ilimi da waɗanda ma ba ɗaliban ilimi masu saurare kamar irinmu ga waɗansu fa'idodi waɗanda ke taimaka ma mutum fahimta abin da yake karantawa ta hanyar alƙur'ani da suna nabi rahama sallallahu alaihi wasallam wannan malam Allah tabaraka wata'ala ya ƙara ƙarfin imani da dauriya kuma Allah ya kare shi da sharrin makiya da mahasada musamman babban makiyanmu shine shedan Allah tabaraka wata'ala ya tsare shi ya tsare zuriyarsa ya ci gaba da wannan ilman tawa zuwa gare mu Allah ya sa albarka to insha Allah da yake an dan kire ni dan in gabatar da shi to ba zan tsawaita ba dan ganin lokaci yana tafiya ya kamata a ce ga hindi yake yi masallaci ya cika amma adam muce mu ko ganin cewa a'a shi musulunci nawa shi ne abu wanda yake muhimmi gare mu wanda ya kamata mu sa gaba ga dukkan wasu mu'amalolinmu na rayuwar ta duniya yanzu sai ga mutane suna wargi da zakuwa majalis na inda ake ilmantar da mutane abinda zai shafi ibadojinsu suna wargi da haka to Allah kai muna kariya Allah ya taimake mu da taimakonsa wannan bawan Allah Allah ya kara marayarsa albarka Allah ya gafarta ma mahaifa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shuka da soke Allah tabaraka wa ta'ala alkhairin da Allah ya sadda ita zuwa ga kabarinsu zuwa ga su amfana da wannan shirka kuma mu ne yake tare da mu Allah ya fake muna shi ya sa mu ta tare haka zuwa ƙarshen rayuwarmu haka Allah tabaraka wata'ala ya sa mu rayuwa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu malam bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منصر لبياني دقباتروا ɗaya daga cikin majalisar malamanmu na sunna da cijawa kuma jagorori malam umaru da ake sani malam umaru tela kenan mataimaki na shugaba na kitabu sunna malam hassan kenan muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'a kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma rayuwa albarka wanda su malam su ne tun jiya ana bugawa da su kuma har yau ana bugawa da su waɗansu an fara tafiyar suna da su amma yau suna da rai amma kamar babu su ba ƙaramar rahama ba ce ba ƙaramar baiwa ba ce kada ka taɓa sawa tsammanin in ana aikin Allah ka ji an neme ka ko ba ka da dama ko ba ka da lafiya ka gode ma Allah don saboda ana ganin kai na Allah ne shi sa ake tuna ka in za a aikin Allah akwai waɗanda in ka ga an tuna da su to sai in za a yi aikin da ba na Allah ba waɗansu bayan Allah ko sun mutu za a tuna su a aiki na Allah a lokacin da ba a same su sai a ce kash inda gawa ne to kaga in kai irin wannan mutuwa ka gode ma Allah wani kuma ba a tunawa da shi sai in za a sabon Allah ko da ya mutu Allah kai muna sani to dan uwa kamar yadda muka sani lokacin namu ba lokaci bane mai yawa sosai kuma daurar da muka dauko mun dauko ta ne kan wani ilimi wanda ɗaliban ilimi ku yi hatta duniyar ilimi ba wasa ba ce ku daina ganin wani malami yana bayanai na ilimi kana fatan a ce ka kai irin wannan malami ba da sakaci ba ne ake zama malami inda ka ce za ka bi kwana ka bi kwallo ka bi facebook ka bi whatsapp ka bi duk wani abubuwa da ake yi na hayaniya kuma ka samu karatu to ka riga ka hankaci don baka kama hanyar karatu ba kun kana son ka samu karatu kamar mutum na bai kasuwanci bai noma bai kiyo kuma yana son hidan babban mai kudi to da haka muna kira waɗannan daurorin da kuka ganin ana yi ana zaben wasu ilimin muka ne waɗanda ɗalibin ilimi ba zai taɓa ginuwa ba sai da su shi yasa wasa da irin waɗannan ba kowa kai ma ba kanka ne kai yau domin kai ne ake son ka gane mi ake son a ci idan ka bari wani yana zuwa ya ɗauka ya ƙare ‘yan kwanaki ne daular nan ta ƙare idan wani ya ɗauka ya gane ya barka ya barka har abada to don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu akan daidai Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoninmu da mu da ku gaba daya to eh jiya muna cikin dama daurar da muke yi muna yin ta ne akan wani ilmi da ake kira ilmul istinbat zaka ji malamai suna cewa an yi istinbat an yi istinbat to wannan ilimin yana da kyau ka san ka'idodinsa yana da kyau kuma ka san yadda ake yin shi kuma yana da kyau a baka misalai musamman cikin alkur'ani mai girma don saboda ka gani a aikace shi yasa muka sanya ma wannan dora suna manhajul istinbat ta'silan wa tatbiqan hanyoyin da ake bi wajen yin istinbat ta'silan daga al-asl ma'ana a baka ka'idodi wa tatbiqan kuma ayi a aikace ka gani jiya mun kawo kusan karshe-karshen dai dirasa tafsiriya eh za mu bayani akan wasu ƙa'idodi ko sabubba guda biyar waɗanda aka sanya masu na asbabul inhiraf filistin ba'ad min al-ƙur'ani kari asbab sabubba dama bahaushe yana cewa sababi to yau an ka ce sababin na ai larabci ne sai ka ji an ce hodon sababi to amma shi bahaushe in yace sababi wani lokaci yana nufin mutumin da ya aikata wani abu da bai da kyau ko ko gwani wanda ya iya ko ko wanda ya yi banna mai girma sai a ce hudan sababi kalima ta sababi ana amfani da ita nuna dalili na kaza an gane ko amma asalin kalima ta sababi a larabci tana nufin yaggiya asalin kalima ta sababi mai take nufi yaggiya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu alhajj yake cewa man kana ya zunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghir man kana ya zunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wanda yake tunanin Allah ba zai taimake shi ba a duniya da lahira nan malamai suka yi sabani shin domirin yana komawa ne zuwa ga shi mutum mai sauraren alkur'ani ko ko domirin yana komawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan hudin nan wasu suka ce wanda yake tunanin shi Allah ba zai taimake shi ba kusan wani mutum in yaga duniya ba kuɗi ba kaza harkoki sun tsaya sai shi ce rayuwa ba ta da amfani to tun da ba ta da amfani ka shanka ka huta an gane ko nan kuma da an ka ce ka kashe kanka ka huta ba mun ba ka izini ne ka kashe kanka ba in ka kashe kanka huta ka yi na al'amuru littahdidi kamar yadda Allah ce i'malu ma shi'tum wani sai to kai ka jiya Allah ya ce kuwa shi abin da ka dama malamai sun ce wanga haram na wanga kaza da sai Allah ce innahu bima ta'maluna basir wasu malamai suka ce a'a man kana yadhunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wanda yake tunanin Allah ba zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira ba to falyamdud bi sababin ila sama ya ja igiya zuwa sama to kaga nan sabab gaka ce sababi a'a igiya ake nufi thumma liyaqta in ya daura nan as-sama'u ba ana nufin can sararin samaniya ba ana nufin ruhin daki don babu dan adam wanda yake kai sararin samaniya ko ba haka ba shi yasa laraba sun kace kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake saman ka to ana kiran shi sama don ya an ce sai ka je can sama to wa ma ya iya kai can sama sannan wace igiya ce za a dauro tun daga sama ta dai haka kawo nan ruhin daki yake ruhi thumma yaqta sai ya yanka falyanzur hal yudhibanna kaydu ma yudhib ya gani kushin da yake ji da bakin ciki ko zai tafi mun gani wannan da kyau ko yawwa ana bada labarin wani dan kwaya da sha kwaya yayi tilip sai ya taho yana tahiya sai yana duka kai shina haka sai wani mutum ya gamu da shi wanda sun shi yace wani lahiya ya ce wallahi tsoron na nake intar da kaina in bundin sama shi a shi da ya shafa ya hatta kai shi kusa ga sanarin ga ruhin sama sai Allah ya kyauta to asbabul inhiraf dalilan da ke sa mutum ya karkace shine inhiraf asalin shi daga alharfuna shine bangare kalima ta harafi a larabci tana nufin annahiya muna ganewa Allah ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf ta wani bangare kenan to inhiraf kuma harfukin da aka kara ma alifun da nunu kamar falaka sai a ce in falaka to harafa sai a ce in harafa al-inhiraf shine karkata dalilan da ke sa mutum ya karkace filistin bat a lokacin da yake yin istinbati min al-qur'an al-karim a cikin al-qur'ani mai girma nan da an ce a cikin al-qur'ani ba ana nufin sai cikin al-qur'ani ba a'a cikin kowane ilimi ko hadisi ne an gane ko ko ba hadisi ba waɗanda suna daga cikin dalilin da ke sa mutum ya bace yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su na farko as-sababul awwal al-inhirafu fi tafsir mu rike su guda biyar zan faɗe su sannan kowanne sai mu bada misali ɗaya tunda cikin karatu duka matsalolin za su al-inhirafu fi tafsir mutun ya karkace ma tafsiri idan baka fahimci ma'anar aya ba to abinda zaka yi na istinbati banna ne domin bai yiwuwa a ce za a yin gini ba a yi ba ba a yi fondation ba to duk lokacin da baka fahimci ma'anar aya ba ai babu zancen ka fitar da hukunci mai kyau karkashin aya bahaushe ya ce wanda bai kada gizo ba bai cewa kokita su muna fahimtar wannan da kyau to shine abu na farko abu na biyu al-inhirafu fil aqida mutun ya zama to yana da mummuna aqida aqidar da yake dauke da ita ba aqida ce ta gari ba to shi ko in mutum bai da aqida mai kyau zai iya yin kowace irin banna a doron ƙasa shi yasa wani yana da karatu amma aƙidar da yake da ita gurɓatacciya ce shi yasa sai ya yi istinbati mummuna za ku ga wani ayar ƙur'ani da ya ɗauka ya mata wani tafsiri wanda ya saba ma alƙur'anin kansa ya saba musulna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa abu na uku i'tiqadul ma'ani thumma hamlul ayati 'alayha mutun ya kudurta wata aqida bayan ya kudurta wannan aqida sannan ya je ya nemo ayoyin da za su kare mishi wannan aqidar tashi a'a kai dibawa za kai kaga yadda alqur'ani yace ka dibi fassara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dibi fassara ta magabata ka dibi fassara ta malamai masu aqida ingantatta ta salaf sannan sai ka gane nassi amma in ka ce a kai yanzu ka kudurta wata aƙida bayan ka kudurta ta sannan ka je ka farauto ayoyin da za su taimaka maka kenan yanzu ba da nassi kake aiki ba da son ranka ne kake aiki Allah ya kyauta abu na hudu al-khata'u fi fahmi ma'ana batilil qur'an wadansu da sun kaji an ce qur'ani shina da zahiri shina da batini to wannan kuskuren da suka yi sai ya abka su wajen su zo su ɗauko nassi sai su ce duk ƙur'anin nan da agabanmu ba zahirin shi ake nufi to in ka ce ba zahirin shi ake nufi ba babban illar kamar kana nufin Allah ya yi magana ya turo saƙo ne wanda ba zahirin shi ke so a fahimta ba to ina batinin shi ke batinin shi na gare su su maɓannata su ne za su fassara muku abin da Allah yake nufi Allah ya kyauta abu na biyar shi ne takdimul aqli ala naqli mutum ya gabatar da hankalin shi akan nassi annaqlu na ana nufin abinda an ka cira to inji malaman zauri ma'ana kan mutum ya gabatar da hankalin shi akan aya ta alqur'ani mai girma ko hadisi ingantacce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi hankali ba ba a son shi bane ba bai da matsayi bane a shari'a a'a shi hankali zai yi kokari ne ya gano abin da nassi yake nufi amma ba shi ne zai shiga gaban nassi ba mun gane wannan da kyau to kowanne daga cikinsu za a ba da misali ɗaya sai mu shiga cikin karatunmu ga dangane na farko mun ka ce alin hirafu fit tafsiri mutum ya karkace ma tafsiri idan baka fahimci nassi ba to banna za ka yi bari mu wani misali daya don saboda mu gani a shafi na 365 a cikin wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa abudu rabbaka ka bauta wa ubangijinka wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijinka hatta ya tiyaka liyaƙin sai mi sai mutuwa ta zo ma ko ba haka ba wannan shi ne to amma idan mutum yana da mummunan aƙida ba wannan fasarar zai yi ba sai suka ce al-yaqin nan in ji waɗansu shi ne wani ilimi al-yaqin sun kace shi ne wani ilimi na sanin Allah wanda in ka kai wannan ilimin in ka kai daidai wannan ilimin to ka kare fahimtar Allah don haka ba ka bukatar sallah ba ka bukatar azumi ba ka bukatar zakka ba ka bukatar komai ka kai wata martaba ta ilimi shi ne ake cima ilmul yaqin da ka samu wannan ilimi to shi kenan ba a bukatar komai gare ka to shi yasa za ku ga waɗansu sun daina sallah sun daina azumi sun daina zakka sai su ce maka ai su sun kai ga wani ilimi na na yaqini dama Allah ya ce ka bauta mishi sai ka kai ga yaqini to su sun kai ga yaqini kenan ba su bukatar su bauta ma Allah kaga da alqur'ani an kai da aya alqur'ani akai amfani amma don ayi don a shirka banna a bayan kasa to kai kana cewa komi za ka kafa hujja da alkur'ani in ba ka fahimci ƙur'anin ba shi kan shi ƙur'anin ba za ka iya kafa hujja da shi don akwai mutanen da suke shigowa da su yi shubuha a cikin alkur'ani kuma ba yau ne aka fara ba wani yana tunanin ai yau na an ka samu wasu masu kawo shubuha cikin ƙur'ani kai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa muna akwai masu shirka banna a cikin alkur'ani tun can wancan lokaci Allah ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أشتم وانشان لوكتي دابا الله علام الغيب نياسر أن أبو الله سبحانه kun ƙur'anin yana sabka an yi ta kawo shubuhi game da alƙur'ani don haka kare shubuha ba wani abu ne sabo a abuna wanda ana buƙatar kowane zamani in wani mabannaci ya taso sai a yi masa rajji waɗansu sun ka cewa abu rabbaka hatta ya ati ya kal yaqin ka bauta ma Allah sai yaqini ya zo ma sun ka ce yaqini shine alqur'ani sun ka ce idan ka gane alkur'ani dama babu wani abu wanda a gaskiya ilimi alkur'ani sun ka ce to ƙur'ani in ka fahimci alkur'ani da kyau to sai ka daina sallah shi yasa waɗansu suna kiran kansu ‘yan ƙur'aniyu waɗanda sun ka fahimci alkur'ani amma sun bar sallah sun bar azumi sun bar zakka sun ka ce Allah ya ce in dai yaƙini ya zo ma to ka daina ni ka daina sallah ka daina ibada ka daina zakka to shi yasa kuke ganin waɗansu daga cikin mutane idan ba su fahimci alkur'ani ba sai su yi istinbati mummuna domin ita hatta tufidul ghaya to tunda an ce hatta ya'tiyaka al-yaqin mafhumuhu idza ataka al-yaqin fatruk al-ibada in yaqini yazo ma to kamar ibada sai sun ka fassara yaqini da wani ilimi na sanin Allah ko sun ka fassara shi a'a da alkur'ani sun ka ce in ka gane alkur'ani to ka daina sallah muna gane wannan da kyau to ya kamata a yi hattara da wannan amma mi za a ce da su ya za mu kafa musu hujja sai mu ce musu abin mamaki kai mai iddi'a'in wannan aƙida ka ce wani ilimi ne na yaƙini in ka kai gare shi ka daina sallah koko a'a in ka fahimci alƙur'ani ka daina sallah hujjar da za mu ba su manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi aka saukan ma alƙur'ani ko to ai kuma ya san alƙur'ani ko ba karan bane ya fi kowa sanin alƙur'ani to ya an kai shi bai daina sallah ba tambayar da za mu yi kenan ya an ka shi bai dinda sallah ba har ya kuma ga Allah ki rama fahimci ayar ba kenan abin mamaki na biyu ya an kai kafiri bari mu ce kahiri ya an kai kahiri ya hika gane qur'ani tunda su kahirai sun gane wanda dalili kuma Allah ya ce cikin suratul muddathir ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض معا وكنا نكذب حتى ايه kaji kahiri ma yace yakini mutuwa ake mishi kahiran Allah to ya an kike kahiri ya rike ka gane Qur'ani to ‘yan uwa ɗalibai, ‘yan uwa na ɗalibai, ilimi ba shi ne ka karanta ka wuce ba, a'a, akwai wani abu wanda zai iya tasowa ana buƙatar a kafa hujja, to nan ne ake gane karatu. To wannan ilimin na istinbati shi na daga cikin ilmummukan da za su taimaka maka, don haka wallahi ku daina wasa, a tsaya a karanta kuma a tsaya a gane da kyau. Wannan mun ba da misali ne al-inhirafu fi tafsir. yana daga cikin abin da ke sawar istinbatin mutum ya lalace ya yi ya karkace shi ne cewa ya kauce ma wato tafsiri ingantacce abu na biyu sai al-inhiraf fil aqida mutumin da aqida shi karkatacciya ce idan malami za ku iske akwai tafsirai daban-daban akwai tafsiran 'yan shi'a akwai tafsiran khawarij akwai tafsiran mu'tazila akwai tafsirai na sufaye musamman waɗanda suke iddi'a'in ilmin falsafa akwai tafsirai na 'yan duniya a wannan zamanin waɗanda suna da alaƙa da turawa sai a ba su kuɗi suna jin gawurtaccen larabci wanda ko cikin malamai ba kowa ke jin irin wannan larabci ba sai su yi tafsiri to ya kamata ka san mazhabobi mazhabobi ko manhaj manhaj na malaman tafsiri almanahijul qadima wal manahijul hadisa akwai wani littafi sunansa mafatihut tafsiri na ustaz Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib ku nemi wannan littafi duk wata magana in ka ji an ce tana da alaka da tafsiri an faɗe ta baka gane ba sai ka koma yayi kalimomin da yadda ake sharha su muna gane wannan da kyau yawwa akwai kuma at-tafsir wal mufassirun na ustaz Dr. Mahmud Hussein Al-Zahabi an gane ko shi ma akwai wani at-tafsir wal mufassirun na wani malami bayan wannan sai ka hada su guda biyu don shi wanda yi na bayan na zahabi ya ciki ne ya ƙara akan waɗanda shi wancan bai kawo ba akwai mu'jamul mufassirin na imam as-suyuti in ban manta ba so ya za a gane malami yana da karkatatta aqida sai ya zo da abinda ya saba ma aqida ta magabata sai kuma ya ce aya ta bashi wannan misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Musa an gane ko annabi Musa ya nemi ganin Allah a cikin suratu al-a'raf Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني sunka ce Allah ya ce annabi Musa lan tarani har abada ba za ka ganni ba in an ce lan sunka ce tana nufin har abada kenan ba zai ganshi a nan duniya ba ba zai ganshi a ina ba a lahira to in ko an ce annabi Musa ba zai ga Allah ba a duniya da lahira to zancin ma a ce muminnai za su ga Allah bai kota su ba don shi annabi Musa ko cikin muminnai shi manzo ne kuma ko manzo shi daga cikin ulul azmi min rusul ana kawo ma wannan kana dibin kayi karatu sai ka rikici daga cikin dalilansu wanda suke kafawa akwai aya ta cikin suratul baqara inda Allah ce wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun da sun kace ba za su yi imani da annabi Musa gaskata annabi Musa ba sai sun ga Allah sai ni tsawa ta kama su sun kace da abinda sun ka aikata abu ne wanda yake ya halatta da Allah ba zai musu wannan hukuma sun ka ce don haka kina wanda yake nuna tambayan ma ka ga Allah wani zunubi na shi yasa Allah subhanahu wataala ce wato fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanfurun sannan sun ka ce ma a cikin suratu an-nisa aya ta 153 Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dalika kaga ashe sun tambayi annabi Musa wata karam karama wadda take wannan girma kaji karam karama ce sai Allah ce fa qalu arina Allah jahratan sun ce ka nuna muna Allah mu ganshi sai Allah ce to fa akhadathum as-sa'iqatu sai tsawa ta kama su bi zulmihim saboda zaluncin su saboda sun nemi su ga Allah sun yi zalunci ya zaka tsaya abinda Allah kira zalunci zaka zaka ce muna daga dan Allah to waɗanda ba su sani ba kaga da nan gashi ƙur'ani an ka kama sai a ɗaure ka da ayoyi na alƙur'ani su ko matsalar aƙida su ce take mummuna suna son su kauce ma ayoyi su kauce ma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa cewa ba a karatun shubha kuskure ne malamai magabata akwai wanda zai yi littafi guda don raddi akan shubha guda kuma daga ayoyin alƙur'ani muna ganewa sun ka ce kuma annabi ibrahim ya roƙi allah ya ce rabbi arini kai fa tuhyil mauta allah ka nuna mai da kake rayar da mata ce kaga allah bai kama shi wani saboda ba laifi na aikata ba to dole cewa ka rike ayar qur'ani haka ne tabbas amma ka tsaya ka gane alqur'ani da kyau saboda cikin qur'anin za a iya kutso maka yanzu ya zamu ba su amsa sai a ce musu ga na farko in yana yiwuwa nasu muka fara warwarewa da Allah subhanahu wata'ala ce wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka laihinsu shine da sun ce ba za su gaskata annabi Musa ba sai sun ga Allah ba ganin Allah bane abai yiwuwa a'a sun ta'allaka wani sharadi ne wanda babu shi a musulunci babu inda Allah ya ce gakka gaskata annabi sai ka ga Allah Allah bai ce haka ba abu na biyu da nan da Allah ce faqad sa'alu Musa akbar min zalika faqalu arina Allah jaharatan ka nuna muna Allah mu ganshi garin da garin ai wannan tambayar da suka yi ta ta'annuti ta don sun ce ba za su yin imanin ba sai sun ga Allah shi ko Allah bai ce ba ka gaskata annabi sai ka gane ni mu'jiza Allah yake ba annabi in ta zo sai ka yi imani to kiran kaga ga shubu hatta da gai ta kari shi yasa Allah ce fa akhadathum sa'iqatu bi zulmihim zulmihim din nan ba neman ganin Allah ba a'a Allah ka cewa ba a gaskata annabi sai an ga Allah dan ne zaluncin yake muna ji da kyau ku yi hattara wata rana irin waɗannan akidu in sun kafan tsamo muna dan mu yanzu yankunan mu wasu akidun mu su iso ba akwai wani littafi ku rubuta shi al-mawsu'a al-muyassara في في الأديان والأحزاب والفرق المعاصرة littafi ne mujalladi biyu ne al-mawsu'a rubuta kana ta bude baki ai tun da an yi karatun in ka ji shi cikin whatsapp sai ka rubuta al-mawsu'a rubuta al-muyassara ya gana yi gaugawa a rubuta fil adiyani jam'i na addini sai a ce adiyan a rubuta wal ahzabi wal firaqi المعاصرة المعاصرة wasu wato majalisar malamai ta duniya da take da majalisa a garin makka a ƙasar saudiya su aka tattara manya-manyan masu bincike aka ce kowane an bashi wani ɓangare sai suka yi bincike suka tattaro aƙidu na da da na yanzu waɗanda suke bayyana sai aka yi bincike kansu aka yi littafi mai mujallabi biyu ba malami guda bane haɓe wannan bincike kuma zan ƙara maka da wani abu idan ka zo ƙarshen kowane bincike da aka yi sai kaga an kawo littafi talatin ko arba'in masadin kenan ga littattafan da aka yi bincike aka haɗa wannan bayanin in kana so ka tattara waɗannan littattafan za ka samun littafi sun kai littafi ɗari hudu ko ɗari biyar mun jiya akwai wani littafi zan ƙara muku da shi shine almilalu almilalu jam'i ne na milla almilalu an rubuta almilalu wan nihal almilalu wan nihal wan nihal jam'i ne na nihla nihal jam'i ne na annihla aqida aka nufi kamar mutum ya kirkiro wata aqida tashi ta kanshi ita annihla milal kuma jam'i ne na milla almilal wan nihal na imam shihristani shihristani da hababba shihristan wani yanki ne can wajen farisawa kun sun tan-tan kinan duka galibinsu waɗannan mutanen nan afghanistan turkmanistan uzbekistan afghanistan pakistan an gane ko? Huh? shihiristani david kassin shihiristani eh? eh to su shihiristani ne ji suna cewa galibi ba shaharistani mun gane ko? yawwa a rubuta to duk wata aƙida in ka ji sunanta in ta data in ta yanzu ka haɗa daga littattafai guda biyu da ka koma cikin fihras yanzu na kana kulluwa ka ga wanda ya kirkiro wannan aƙida din ga tarihin ta ga matsalolinta wannan na baku ne a takaice to yanzu ya za mu yi mu yi rabbi gare su saboda su galibi suna fakewa ne da nassi ba wai nassin bane wani lokacin an matsala a'a kaga da mu da su mun yarda da Qur'ani ko wani lokacin ma hadisin da zaka kawo sai su ce maka a'a baka fahimci hadisin bane to kaga daga nan ake samun matsala yanzu kun ga mun warware shi buhasu to sai su ce to ai Allah ya ce ma Annabi Musa lan tarani shi ko an ka ce lan tana nufin har abada ko ba garan bane shi ake koya muna linafi at-ta'bid ko kuwa linafiyil mu'abbad haka suke cewa sai mu ce a'a misali kaga in dan qur'ani ne yace ai an ce maka lam yana nufin har abada har abada sai ya ce ba haka ake nufi ba in dan qur'ani yunna sai ce maka to ai shi bai rada hadisi ba wannan kama hadisi za mu ce a'a ai akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna za a ga Allah suna nan hadisai ne mutawatirai sai ce maka in dan qur'ani ne ni ban yarda da qur'ani ba yarda da hadisi ba da ƙur'ani ne yarda kenan dole na za a tattaura ni a alƙur'ananci sai mu ce to bari mu taho a alƙur'ananci ƙur'ani bai ce nan tana nufin har abada ba kai bari ma ka ji a cikin ƙur'ani ko an kawo lan ko an kawo abadan ba tare suke ba ko to ko an kawo su ba yana nuna har abada ba wani lokaci ita kalima ta abadan wani lokaci tana nufin abin baya yiwuwa kwata-kwata wani lokaci tana nufin a'a abin zai dauki tsawon lokaci sai ce to kai kajiya kuma to a ina an ka samu wannan sai mu ce a alqur'ani abin da yake nuna lan ba ta nufin har abada kun ga imamu zamakhshari mai tafsirin al-kashaf babban malami ne na balaga yayi tafsirin balaga ta alqur'ani amma sai yayi ta tuttusa aqida shi shi yasa karkashin wannan aya lan tarani sai wasu malamai suna kiranta lan az-zamakhshariya kenan lan ta imamu zamakhshari muna ji Allah subhanahu wata'ala da yake bamu labarin kissan Maryam da Allah ya ce fakuli washrabi wa qarri ayna ayna fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawma satani falan ukallima al-yawma insiya bazan yi magana ba da wani mutum a yau da lan tana nufin har abada ba za ce falan ukallima al-yawma ba kuma wannan qur'ani kai lan in ta hadu da abadan wani lokacin tana nufin lokaci mai tsawo ba har abada Allah yake ba mu labari a cikin suratul baqara yahudawa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas satami fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sace mi walan yatamannahu abadan mai har da qur'ani can cikin suratul jumu'a wala yatamannawna huda nan ko walan yatamannahu abadan ai hatara to lan kaga sai ce lan yatamannahu su yahudawa kafirai ba za su taba burin mutuwa ba sace mi abadan har abada to kaji lan kaji abadan ko to amma alhali sai Allah ya ba mu labari kafirai za su yi burin su mutu a ranar tashin alkiyama wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk wa yaqulu alkafiru ya laitani kidan kaga wannan lan tana tare da abadan amma ba tana nufin har abada ba tana nufin lokaci mai tsawo a alqur'anance to shi yasa kada ka zabura dan ka iya fassara aya ka horma masu munanan aqidu wallahi in baka san aqida su ba baka san shubuhohin su ba kada ka tattauna da su an koya musu yadda zaka kawo aya sai an nuna maka ba haka nan bane sai ayi bil bil bil ga ka da magoya baya sai kai tsaye saboda karatu daban iya mai da shubuha daban galibin karatun mutanen mu karatu na na tsoron Allah a fassara ka ce Allahu akbar ka ce kai aiki to wani shi ba wannan karatu ne ba shi na bahaushe ka ce ba karatun gardama to Allah ya kyauta to wannan kunji na ba da misali ɗaya al-inhiraf fi al-aqida abu na uku sai i'tiqadul ma'ani thumma hamlul ayati alaiha mutum yayi i'tiqadin wata aqida ya dauki wani abu wanda yake so cikin rai ne sannan sai ya je ya dauko nasu dan ya kare wannan abu Allah bai sabkar da alqur'ani ba dan ya kare manufofin wani a'a ka karanta qur'ani ko hadisi ka gane abu kai aiki da shi ba wai ranka ba shi zo maka da wani abu sannan ka ka ɗauko ayoyi da hadisan da zaka kare son ranka don wannan shine alamar halaka ta bayyana ga mutum shi yasa kuke ganin a kowane zamani za ku iske ana samun masu tawili wani lokacin sai an baka abin da ake son a kare kamar turawa na sai a ce maka to yanzu muna son mu tallata wata ɓanna ƙasashen musulmai gata ya za a kare ta to mutum da ya samu abin sai ya ce tattaro nassoshin da zai lankwasawa sai ya hada sai ya kare wannan abin to bari mu bada misali ko da daya an gane ko bari mu bada misali ko da dai wanda zai fitar da wannan bayani nan ma na ga kawo ɗansu misallai waɗanda ba ta rayuwa suna da ɗan nisa amma bari ba da wani misali yanzu za ku ji wani ya ce aure a musulunci mata nawa ake yi hudu ko to sai a samu wani sai ce maka a yin mata hudu wani zai ce maka kuskure ne ba hudu ba ne wani sai ce maka mace goma sha takwas an ka ce aya musulunci ka ce eh eh wani ce sha takwas an ka ce ayi wani ce a ba sha takwas ba ne mace in ɗari biyu za ka iya yi ƙor'ani ya ce ka yi su wani kuma wanda an tare da turawa dama shi ba turi ya yi sun ka tsaya ga mata guda kai karuwa ɗari maitres sai ya ce maka a'a Allah ya ce haramun ne in ka yi mata ta farko ka ƙara ta biyu to kun ga za mu iya ce musu ai Allah ya ce fanke hu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai ce a baka gari ba karanta fankihu ku auri ma qaba lakum abin da ya muku dadi minan nisa'i na daga mata masna sai ce maka bibbiyu ba a ce isnaini ba sai ce mi masna wa thulatha sai ce da uku uku bai ce au salasa ba kaji uku ga uku sun zan shidda biyu ga biyu sun zan hudu mace nau kenan goma wa ruba'a bai ce au ruba'a ba da hudu hudu kaji 18 yace mallaman ku sun cuce ku Allah ya ce masna bai ce masna ba bai ce isnaini ba au salasa au arba'a mun ji wannan da kyau eh ya hito to wani kuma sai ya ce a'a Allah bai ce ai mace 18 ba in 30 kaka iya yi zaka iya yi in 70 zaka iya yi kai in 80 zaka yi kai kai in 100 ma kaka iya yi kai in 200 ma sai a tambaye shi adalin ka sai ce Allah ce fankihu ko aura sai ce mi ma qaba lakum duk abin da ya maka dadi shikenan shi maka Allah ya ce abin da ya maka dadi to abin da ya maka dadi yi sa abin da ya maka dadi eh inda ka ji zaka tsaya eh yawwa yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera gaskiya ne to anan yanzu ya za mu yi da waɗanga kafin mu zo zuwa ga waccan shubha ta gaba shine cewa ita ma lalle mausuliyya ce tufidul umum amma mutlaku sun ka ce ai ma mutlaku ta mutlaku inji wani ma mutlaku ta jikan mallan mutlaku sakakka ta kai wanda kaga dama sai muka ce a'a mutlaku ta amma tana da muqayyid don yace masna wa thulatha wa ruba'a daga nan yayi taqayyid sai ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan kaga kenan nan qur'ani ya hada maka adadin da zaka yi shi yasa bai wuce ba kenan akwai mutlaq akwai ni akwai muqayyid bayan wannan mun kare da shi sai mu zo zuwa ga wanda ya ce to shi ko sha takwas za a yi mura ganewa sai mu ce a baka gane larabci ba ka diba cikin littafin al'itqan fi ulumil qur'an cikin anwa'u khitabil qur'an ya ka nau'i nau'i na khitabil qur'an sun fi guda talatin. dibo cikin khitabul qur'an cikin guda 30 din nan da wani abu zan dauko maka guda akwai abin da ake kira muqabalatul jam'i bil jam'i muqabalatul jam'i bil jam'i wanga guda da baka akwai muqabalatul mufrad bil mufrad akwai muqabalatul mufrad bil jam'i akwai muqabalatul jam'i bil mufrad larabci ne kake jaza wallahi in baka tsaya ka gane karatu ba yadda ka shiga cikin almajirai masu ilimi zaka gane wallahi da sauraka nan muqabalatul jam'i bil jam'i fankihu mutun nawa ake nufi inda mutun guda ne sai a ce ni inka fanke in mutum lida fankiha to fankihu me yake nufi jam'i to nan jam'i ya hito ma qabalakum minan nisa sai ce ni masna bibbiyu kenan kowane daga cikin jam'in ya ja biyu biyu biyu biyu wa fulasa ko uku uku uku uku wa ruba'a ko hudu hudu hudu muqabalatul jam'i bil jam'i idan ni kawo abu 100 ga mutum 100 sai nace kowa shi dauki guda kaga 100 din cikin 100 kowa shi dauki guda kaga ai kowa guda zai samu ba wai ana nufin a kawo abu 100 ba ga mutum 100 kuma kowa shi samu 100 kina yiwa to sai ce to naji kan mallan naji naji na amince muqabalatul jam'i bil jam'i to ita wawan mi ta kanushi idan an ka ce ja'a muhammadu wa isa wa musa wa ibrahima mutum nawa sun ka zo to kai ko ka ce a'a an ce wa sulasa wa ruba'a kuma ka ce a'a biyu ko uku ko hudu shi ko qur'ani bai ce au ba a alqur'ananci ya zaka shi yasa wawun cikin larabci wawun wawun ne daga ana ce ma wawu ko ba shi awwawu ba kala kala cikin larabci wawun guda 30 da wani abu suke da wani abu da ‘yan kai bari ɗan ba da misali don mu gani akwai wawul jami'i yanzu muka kawo ta fanke kuma ƙabalakun akwai wawul afi ja a muhammadu wa isa muna ganewa akwai wawul ma'iyya sir wa tsariƙa akwai wawul ishba'i a nulzimuku muha wa antum laha karihuna wawun ba guda bace shi sa wani malami ya rubuta doktora da ya yi a kan wawo hey so a nan abinda nake son mu gani ita wawun wani lokaci tana zuwa da ma'ana au cikin ma'anonin da take ɗauka bari ganin muna wanga karatu a ce ila harful jarri fi harful jarri ko ba shi ba ne wannan karatu fondation ta min harful janni ko ba karan bane kace qara'atul kitaba min awwalihi ila akhirih ko shi bane a ce min harful jarri ko bari qara'atu fi'lun wa fa'il ko ba karan bane alkitaba maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi alfatihatu zahiratu ala akhirih min sai kace harful jarri awwalihi ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi alkasra ala akhirih shikenan ya ce alqali wallahi ba kare komai ba komi ba ƙari yanzu an kawara min ma'ana nawa take ɗauka fi ma'ana nawa take ɗauka ila ma'ana nawa take ɗauka ya za ka yi sai daga bayan lokacin tambayi min tana iya ɗaukan ma'ana ɗai-ɗai-ɗai har ma'ana goma sha biyar a cikin larabci nawa sha biyar kadiba cikin wani littafi sunansa muhnin labid an kutubil a'ari libni hisham al-ansari littafi ne in ka same shi sai ce ma harafi kaza yana daukan ma'ana kaza harafi kaza yana daukan ma'ana kaza amma in ba haka ba wanga karatu da muka yi da an ce min a wuce wallahi ka faɗi wani ya ji an ce min tana daukan ma'ana goma sha biyar ke ce ji an mallan abin nan ba an tsawaita ba to bari mu ba da misali bari mu ba da misali tun da laraba sun ce bil misal yattadhihu almakan ita min kariki akwai min wadda ake kira kana ji ko sunanta min tabi'iyudiyya tabi'iyudiyya daga ba'duna wadda take nuna sashen abu Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ce mi minhum man kallama Allah kaga minhum ai sashen su shine tabi'iyudiyya ka riƙe wangar kyau min akwai min wadda take tafsiliya wadda ke rarrabe abubuwa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay yufassil bayna al-mufsidi wal muslih akwai min wadda malamai suke kiranta at-tabdiliya wadda take nuna wani abu ya koma madadin wani abu يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة akwai min wadda malamin sun ce sunanta ta'aliliya wadda take nuna abu ya faru don saboda wani abu mimma khati'atihim ukhriqu fa udkhilu nar asalin min ma'in nan ai min khati'atihim ne saboda zunuban da suka aikata da shirkar da suka yi aka nutsar da su sannan min in ji waɗansu malamai tana zakkowa libtida'il ghaya zamaniya lokacin da zamani zai fara sai ta zo la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ai ibtida'a awwal yawmin min akwai wadda take da kuwa libtida ilghaya almakaniya subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ay ibtida masjid alharam sannan min akwai da take zakkuwa bi ma'ana ala in ji waɗansu malamai wa nasarnahu min alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina ay ala alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina akwai min in ji waɗansu malamai sun kace tana zakkuwa bi ma'ana inda innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'an ay inda allahi shay'an aka to shikenan sai ka zo ka ci tuwo ka koshi ka ce ka gane karatu min minci kuma akwai min li bayanin jinsi ita li bayanin jinsi tana nuna duk abin da ya biyo bayan ta ya shiga fajtanibur rijisa min al-awsani me ya fasara fajtanibur rijisa an san cika zamta ku to sai ce min al-awsani ya fasara shi min al-awsani eh nan da yawan wasu masu tafsiri sun sun su ce fashtanibur rijisa ku nisanci kazamta min al-awthani daga gumaka in ka ce daga gumaka da ka san abin da ka faɗi da ka kafirta domin sashen gumaka ka nuna abauta musu ya halatta wagga min li bayanil jinsi ce nan ku nisanci bauta ma gumaka min li bayanil jinsi domin duk wanda ya bauta ma ya yi shirka ya gani duk wanda ya bauta ma gumki ya gani kafiri to ina na karatu yake mutane su je su ta abin da suka ga dama shi yasa yan shi'a in suka zo sai su ce maka ai aya ku da ahli sunna da kuka cewa wai wai duk sahabbai mutane ne na gari alhali a cikin suratul fath inda Allah ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu adh-dhira'a liyghiza bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladina amanu wa 'amilus salihati minhum Allah ya ce sashen su kai ko an to an buga maka kai wai an ci maka duk sahabbai abin sai ka yi tsaye tun da min to sai a ce min ma'ana nawa gare ta tana ɗaukan ma'ana goma sha biyar to cikinsu wacce ce kaga daga nan sai ka ce to in ka ce sashen su ake nuhi fajtanibur rijisa min al'ausani ku nisanci ƙazamta min al'ausani fasara mishi in ka ce sashen gumaka kaga ɗan shi a nan in yace sashen gumaka ya kafirta nan duk gumuka ake nufi to ita ma wagga minhum min liba yayin jinsi ce shi yasa mu gaya maka mu gaskiya ɗalibai mu tashi zuwa neman ilimi wanga karatu da muke yi ba shi ne ƙarshen ilimi ba mu tsaya mu gane karatu saboda abubuwan da za a zo muna da su da alƙur'anin ma za a fara don a kai ka cikin matsala to almuhimmu da an kace masna wa thulatha wa ruba'a wawun a wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana au ba sani ko mun fahimta sannan ita ma au wani lokaci tana zakkuwa bi ma'anar waw da Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin sai ce mi au yaziduna ya zama fasara au yaziduna mun tura annabi Yunus zuwa ga mai ake alifin mutum dubu sai ta bi au ya ziduna ko su hidari to Allah bai shakka malamai sun ka ce wa ya zidu sun fi haka da Allah cikin ƙor'ani ma za a zoma da shi ba hadda baka san amsar da za ka bayar ba shi sa ka tsaya kai karatu mai kyau ka daina rigima mun ji wannan da kyau to wannan yana daga cikin wato kuskuren da ake yi ya zamanto mutum ya yi itikadin wata aƙida sannan sai je ɗauko ayoyin da zai kare ta saboda lokaci ya matso zan faɗi kuskure amsa guda daga nan sai mu dakata sai mu je a darasinmu na gaba a ɗauki sababi na uku da kuma na hudu da na biyar daga nan sai karatunmu ya koma cikin ba da misalai da suke cikin alkur'ani turawa da suka gane ƙasashen musulmai ana aure ɗaya biyu uku hudu sai suka ce ai banna ce Allah ya haramta kai mata hudu sai an ka ce a ai Allah ya ce fanki hu ma baba lakum min nisa'i tatni masna wa thulatha wa ruba sai ce fa in khiftum Allah ta'dilu tatni fawahir to suka ce an ce in ka ji tsoron ba za ka iya adalci ba ka tsaya ga guda to ai Allah ya ce haƙƙiya mata tsayi ba ka iya adalci don ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau arastum har abada ba za ku iya ba don haka ku tsaya da guda guda mun gane wannan to kun ga idan aka kawo wannan shubha kai sai kai tsaye tunda an ce lan tasati wallan Allah na da kai ne ce ba za ku iya amma wace amsa za a ba su amsar da za a ba su shine cewa shi adalci wanda ake zance shine adalci na so a cikin zuciya yadda kake son wani kaji haka kake son wani wanda ba za ka iya ba don zuciyar ba kai kake da iko kanka ba amma adalci na ka ba su abinci na ka ba su wurin kwanciya iri daya wannan za ka iya shi to haka nasaru suke turawa suke ba da kuɗi yanzu a samu wani ɗan duniya wanda talauci ya buge shi ko wanda yake son duniya kwarai yana da kuɗi yana son ƙari sai a bashi a ce to ka jefa wannan shubha da san ko muna gani kuma idan za a ba su hujja ba wannan kaɗai za a ba su ba sai a ce musu dalili kuma annabi ibrahima kun san su yahuda suna cewa suna bin annabi ibrahima ko ko ba karan bane sai a ce to ai shi ba mata guda gare shi ba dan akwai ishaqa mamman ishaqa daban mamman isma'ila daban haka ne to inda kuma walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'ira da annabi ibrahim ba zai yi ba kuma ga a yahudance na cikin at-taura an rubuta haka cikin at-taura annabi sulaiman in ka diba yana da mace sun yi 50 ah to ya an ke walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ko annabi sulaiman yake da mata hira 50 kenan daga nan kaka gane ashe su kansu ba sa bin nassoshin da suka yi imani da su kai da musulmi suka son su doka sakare kakka yi aiki da nassin da kai imani da shi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a to nan ya kamata mu dakanta lokaci yayi zamu je hutu na 'yan mintuttuka kamar minti goma kenan sannan sai a dawo a dora insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh